بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka gabatar yau bakwai da watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau shida da watan goma miladiyya dubu biyu da goma sha tara Allah haɗa ma wannan masallaci kamar yadda aka gabatar domin gabatar da muhabara wacce take da munasaba da karuwa ta aure da ɗaya daga cikin yan uwa ya samu muna masa addu'a muna cewa Allahumma barik fihi wa barik alaihi wa jama'a bainahuma fil khair Allah ya sanya alkhairi a cikin wannan aure da aka yi abinda kuma aka ba da labari waɗanda wannan jarabawa ta afka musu muna fatan Allah madaukakin sarki ya mai musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba su mafita wanda suka rasa Allah madaukakin sarki ya ba su wanda ya fi shi bayan haka abin da aka ce a tattauna a kansa a gurguje shine manufofin aure a musulunci me yasa ake aure a ka'idar musulunci dukkan wani abu da shari'ar musulunci ta ce a yi ba kai manufar yin abin da ake ce ma manufa shine abin da kake aiki domin kaiwa zuwa gare shi shi na ake ce mishi manufa idan mutum ya tashi yana tafiya daga dan magaji nufin sai isa garin kaduna to yanzu manufarsa ita ce kaduna idan abuja yake sanya ita manufarsa ita ce abuja kila kuma a cikin abuja na akwai abin da ya kai shi yayi to wannan abu da ya kai shi ya yi a cikin abuja shi ma ana ɗaukar sa a matsayin manufa na kasa abin da zan tattauna a kansa a gurguje gida uku ba tare da tsawaitawa ba insha Allah ta'ala na farko me ake ce ma aure na biyu su manufofin yin auren sai abu na uku wasu abubuwa da ya wajaba mu gargaɗi juna a kansu a da suke da alaƙa da aure abu na farko abin da ake ce ma aure malaman mu na fikin sun tattauna akan me ake ce ma aure sun kawo ma'anoni masu yawa daga cikin ma'anonin da aka bada a zamanance akwai faɗinsu da suke cewa aure wani kulli ne da yake fa'idantar da halaccin yin rayuwa a tsakanin namiji da mace sannan kuma su yi taimakekeniya a tsakanin junansu sannan kuma wannan ke iyakance ma kowanne haƙoƙinsa da kuma abin da aka tura masa na wajibi me ya kamata ya nema daga ɗan uwansa ɗan uwan shi ya mishi shi ko me ya kamata ya yi ma ɗan uwan nasa me ya kamata mata ta yi ma mijinta me ya kamata miji ya yi ma matarsa me aka ɗora ma mata ta yi ma miji me aka ɗora ma miji ya ma matarsa wannan a taƙaice shi ne aure wani kulli ne shi yasa ake cewa an daura aure ake cewa an daura aure mutumin da bai halatta a gan shi tare da wata ba da wata da bai halatta a ganta da wani ba to auren da aka kulla ya halasta musu a gansu tare wadda bai kamata yi ma magana ba to yanzu wannan daura auren da aka yi ya halasta masa yi magana da ita wadda bai halatta ya keɓe da ita ba to yanzu wannan ɗaura auren da aka yi ya halatta masa ya keɓe da ita wannan taƙaici shi ne ake ce mashi aure a musulunci a cikin kuma wannan ɗaurin da aka yi ko wannan kullin da aka yi zai zama kowanne an halatta masa ko kuma an umarce shi ki taimakekeniya a tsakanin juna so da ka ashe aure rayuwa ce taimakekeniya a tsakanin juna miji ya taimaki matarsa mata kuma ta taimaki mijinta duka ga baki daya abin da ake fatan a samu shine a samu rayuwa ta har abada a lahira mai daɗi wannan a gurguje abin da ake ce ma aure ke amma abin da aka ce a tattauna a kansa wanda shine gaban mu ta biyu manufofin aure a musulunci malamai sun ambaci wasu manufofi masu yawa da suka shafi aure amma mu za mu tsaya a manufofi guda tara su ne dalilan da suka sa ake yin aure musulunci dalilin da ya sa shari'ar musulunci ta hukunta yin aure ke abu na farko shine samar da ɗa ana yin aure a musulunci domin samun ɗa shi yasa malamai da yawa suka ce daga cikin sharɗan da shari'a ba ta yadda da su ba shine a ɗaura aure sai miji ya faɗi a wajen ɗaura auren sai ce amma da sharaɗin matar ba za ta haihu ba ko kuma ita matar ta ginda ya sharaɗi ta ce ta yadda za ta auruwa ne amma ko ba ta yadda ita ta haihu ba wannan sharaɗi ne ba su yi ba ta ce sharaɗi ne a aure baya ci sharɗin da ake tsammanin a cika su idan an ɗaura aure. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sharɗin da suka fi cancanta ku cika su mastahlaltum biha al-furuja sharɗin da aka kulla muku aure suka ba ku damar ku sadu da matan ku ku halatta al'aurarsu su ne suka fa wajaba ku cika su to sai malamai suka ce daga cikin sharaɗin da ba za a cika ba akwai yin wannan sharaɗin miji ya ce ya auri mace amma ko bai da ta haihu ba ko kuma ita ce ta yadda ta aure shi amma kuma ba ta yadda ta haihu ba wannan sharaɗi ne ba ta ce sharaɗi shi samun ɗa a matsayin babbar manufa daga cikin manufofi manya-manya na aure ba akwai ƙanana-ƙananan ko manufofi a cikinsa me yasa aka ce a yi aure domin a samu ɗa to me yasa za a samu ɗa shi ɗan ne fa'idar me manufar shari'a game da ɗa ko ko kawai a ce dai an haihu a'a ba ita ba ce manufar shari'a musulunci haihuwa kawai bata isa ta zama manufar shari'a ba akwai wasu abu a ƙasa akwai wasu ababe a ƙasa waɗanda su ne suka sa shari'ar musulunci ta sanya haihuwar da a matsayin ɗaya daga cikin manya-manyan manufofinta na shar'anta aure abu na farko shine muwafaqatu mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala bis-sa'i fi tahsil al-walad li ibqa'i jinsi al-insan ana yin aure ne domin a samu ɗa shi ɗan in an same shi domin a dace da manufar Allah da abin da Allah yake so na Allah ya alkawarin zai bar jinsin ɗan adam ya dawwama a ban ƙasa Allah maɗaukacin sarki a cikin tsarinsa ya tsara ɗan adam ya zama ya ci gaba da rayuwa a ban kasa tun da ya ce wa yi kala rabbuka lil mala'ikati inni da'ilun fil ardi khalifa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce ma mala'iku inni da'ilun fil ardi khalifatan ni zan sanya wanda zai ci gaba da zartar da hukunce hukunce na da umarni na a ban kasa bayan duk abin da ya faru tsakanin babanmu annabi adam alaihi salam da shaidan Allah madaukakin sarki sai ya ce ma baban mu annabi Adam alaihi salam ku sakku a ciki sai Allah ya ce walakum fil ardi mustaqar idan kuka zo ƙasa to kuna da mustaqarrun fiha kuna da matabbata wajen da za ku zauna ku yi rayuwa a cikin ƙasa daga wannan malamai suka fitar da hukunci ashe Allah madaukakin sarki a cikin tsarinsa da manufarsa jinsin dan adam ya tabbata a bankasa har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa rayuwa ta yanke masa shi yasa sai ya ce walakum fil ardi mustaqarrun sai ce wa mata'un ilahi za ku ci gaba da yin rayuwa ku dan more a cikin rayuwar duniya ilahi zuwa wani lokaci malaman mu na lugha suna cewa lafazin alhin zarfu mubhamun zarafi ne wanda ba a iyakance shi ba yana da bambanci da yawmun yana da bambanci da sa'atun yana da bambanci da shaharun yana da bambanci da usbu'un duka waɗannan zuhuf ne ghairu mubham amma shi wannan zarfin mubham ne ba a iyakance ba wa mata'un ilahi za ku ci gaba da rayuwa zuwa wani lokaci da Allah madaukakin sarki ya hukunta muku rayuwa ku ta kare ya zama jinsin nan adam ya zama ba shi a banka to yin aure dan a haihu idan an haihun to an dace da wannan manufar ta Allah Allah yana son jinsin dan adam ya tabbata a banka shi yasa idan aka daina aure to jinsin dan adam zai tsaya idan jinsin dan adam ya tsaya to an saba ma manufar Allah madaukakin sarki manufar Allah jinsin dan adam ya ci gaba da yaduwa a ban kasa a ci gaba da samun shi abu na biyu a ƙarƙashin fa'idojin samun da a musulunci shine talabu ijabati da'watin nabi sallama fi taqsiri man fihi mubahat neman adiya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukatar sa domin manzo Allah sama ya gayyace mu cewa mu hayayyafa mi aure mu hayayyafa saboda ne saboda ya samu waɗanda zai yi alfahari da yawan su ranar gobe alkiyama yace tazawwaju tazawwaju waluda waluda fa inni mukasirun bikum al-anbiya'a a wata riwaya al-umma yawm al-qiyama ku yi aure dan ku hayayyafa zan yi alfahari da yawa da ku ga annabawa yan uwana da sauran al'ummatai ranar gobe al-qiyama to lokacin da kai aure domin ka haihu to kana dacewa da wannan fatan na annabi sallallahu alaihi wasallam ashe wanda ya ki aure ko ya ki haihuwa ashe ya ki ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so na burin sa ranar gobe alkiyama al'ummar ta tafi ta kowane annabi yawa to fa'ida ta biyu kenan ta aure ka dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake buri ka cika ma manzal sama burin sa fa'ida ta biyu ce fa'ida ta uku talabul warifi neman magaji idan wani aiki kake yi to kana buƙatar kai idan ka mutu wannan aikin naka ya tsaya shi yasa annabi zakariya alaihi salam ya addu'a رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا النبي زكريا عليه السلام يا ركع الدعاء ce ya Allah ga tsufa ya kama ni aikin alherin da nake ya Allah zai tsaya in na mutu zurriyar gidan annabi yaqub alaihi salam da aka san su da annabta ina jin tsoron daga kaina ta ƙare a daina yin wannan aikin alkhairi so daga ya Allah fa habli min ladunka waliya ya Allah ka ba wani majibanci daga gare ka ya rifu ni domin ya gaji akan abin da nake yi to wannan babban manufa ce ta samun sa duk lokacin da mutum yake wani aiki in dai na mai kyau ne to burinsa a ce ga wani daga tsatsansa ya zo ya ci gaba da yin wannan aikin a lokacin da shi baya nan shi yasa Allah yake ba mu labari game da Annabi Sulaiman da Dawud sai ce wa warita Sulaiman Dawuda Annabi Sulaiman alaihi salam ya gaji Annabi Dawud babansa a annabta Annabi Dawud alaihi salam annabin Allah ne sannan annabi Suleiman salam Allah ya zo ya sanya shi ya zama shi ma annabi mun gane to wannan fa'ida ta uku kenan ta samun da kan mu manta muna kan manufa ta farko ce cewa ana yin aure dan a haihu to haihuwa na da fa'idoji fa'ida ta uku kamar yadda muka ce ita ce neman wanda zai gaje ka fa'ida ta hudu ta samun ɗa talabul musa'idi fi shay'uha neman wanda zai taimaka maka a lokacin da ka tsufa kamar yadda babban malami a shafa tawalli sha'arawi rahmatullahi alaihi yake cewa an tajda man yurabbika fi shaykhukhati fi dukhulati shaykhukhatik ka samu wanda zai ci gaba da tarbiyyar ka a lokacin da ka dawo ka zama yawo الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة Allah madaukakin sarki ya ya tsara ma dan adam zai yi wasu rayuwa marahil guda uku matakan rayuwa guda uku da'afun summa quwwatun summa da'af akwai da'afut tuhula lokacin da aka haifi yaro gashi nan a cikin tsumman goyo zai iya makansa komai alamar yana da damuwa sai dai kuka zai iya magana yana kwance ba komai za a bashi ya ci ba sai dai a bashi nono da za a ɗauko wani abu a bashi ko da shi ba za ta iya ɗaukan wannan abin da aka bashi ثم جعل من بعد ضعف قوة daga nan bayan wancan raunin sai Allah madaukakin sarki ya tashi ya zama kuma matashi mai karfi ka ganshi yana wani wata rana in yana jin sai kamar wani in karman doki ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا bayan kuma wannan karfin sai Allah madaukakin sai sake duniya rayuwar shi sai dawo ya zama wani mai rauni shine za'fu shaykhuha rauni na tsufa to a daidai wannan lokacin ba lokacin da mutum ya fi bukatar ɗa kamar wannan lokacin wanda zai taimaka masa bayi sai an kai wani bayi ya je biya bukatarsa ba zai iya zuwa yi ba wanka sai an masa wani ba ma wanka ba in ya kwanta ba zai iya tashi ba sai dai an tayar da shi an sa mashi filaruwa a iya tsaye da shi a zaune a tattallabe shi to kana buƙatar ɗa a wannan lokacin wannan ita ce fa'ida ta hudu ta samun ɗa ka samu wanda zai kula da kai a lokacin da ka tsufa ba za ka iya makanka komai ba balle kama wani to a lokacin kana buƙatar a maka fa'ida ta biyar a tabarruku bi du'a'ihi neman albarka ta hanyar addu'ar ɗa addu'ar da ɗa zai ma babansa bayan ya rasu to tana ɗaya daga cikin dalilan da suke sa a nemi ɗa النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له idan dan adam ya mutu ayyukansa gabaki ɗaya ladan da ake ba shi zai tsaya cak za a daina ba shi lada sai dai abubuwa guda uku a cikin ababen nan guda uku awwaladin salihin ya da'u lahu akwai ɗa na gari da zai daga hannu yana cewa rabbi sirri abi warhamhu ya Allah ka gafarta ma babana ya Allah ka ji kan babana wannan yana cikin fa'idoji na samun ɗa sannan fa'ida ta shida ita ce taqsiru sawabil amal yawaita aikin lada yawaita ladan aiki annabi sallama ya ce alwaladu min sa'yi abi alwaladu min sa'yi abi ɗa aikin da baban shi yayi ne Allah ya ce wa allaita lil insani illa ma sa'a وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى أن أدم باي da wani abu sai abin da ya tsawagwata ya aikata da hannunsa to sai malamai suka ce ga manzo sa yana cewa innamal waladu min sa'i abihi ai da aikin baban shi sai malamai suka ce duk aikin alkhairin da ɗanka zai yi to kana da kamasho a ciki yanzu duk wannan zaman da nake yi iyayenmu suna da lada ko ba su nan wajen kowa za a ba shi lada za a ba mahaifinsa lada za a ba mahaifiyarsa lada shi yasa aka faɗi aka ce ranar gobe alkiyama ɗan da ya haddace alkur'ani ko iyayensa guda biyu allah madaukakin sarki zai sa masa kambin zinare duk da hadisin yana da rauni amma malamai da yawa suna ambatawa hani an mari an walida ka alaihima malabisu an warin min taji wal hula فما ظنكم بالنجم عند جزائه اولئك اهل الله وصفوة الملا اولو البر والاحسان والصبر والتقى غلام بها جاء القران مفصلا في هنيئا مريئا كجدائي كموري يا كي محدث القران والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى يا ينكر عن قوبة القيامة الله ملك تنسبتي زي سامس أسن دا أسن نكاين الفرما كما زاع دورا مس ونكن بين الديناري أكنس kagani sakamakon ne sakamakon abin da iyayen suka yi na haihuwar mutum da kuma kula da tarbiyyarsa to daga cikin manya-manyan fa'idojin haihuwa akwai wannan duk lokacin da ɗaya aikin alkhairi to za a ba baban shi lada za a ba mahaifiyarsa lada fa'ida ta bakwai a cikin fa'idojin samun ɗa akwai talabu shafa'ati bi mawtil walad as-saghir idza mata qabla ajali neman ɗanka ya cece ka a ranar gobe alkiyama idan ɗan ya riga ka mutuwa amma walam ya bulu fil insa bai balaga ba bai kai lokacin da za a farunta mishi alhaki ba hadisai ba su da iyaka masu yawa sun zo sun tabbatar da cewa ‘ya'ya ƙanana da suka mutu ranar gobe alkiyama Allah ta'ala zai ce musu tafi aljanna sai ce ya Allah madaukakin sarki muna neman wata alfarma sai Allah ya ce wata alfarma kuke nema sai ce muna kan ya Allah ka ba mu mu je mu ɗauko iyayenmu mu tafi da su tare da su sai Allah ya ce na ba ku izini ku je ku ɗauko su ku tafi da su shi yasa wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah ni kullum wabi nake yi ‘ya'yana ba su zama sai mutum ce ba ke bace kike wabi wadda ke wabi ita ce wadda ‘ya'yanta ba su mutu ba amma ke da ‘ya'yanki suke mutuwa to sun zama miki tanadi ne a cikin aljanna a lahira sun je sun fara shirya miki waje inda zaki zauna a cikin aljanna sannan hadisi a cikin bukhari da muslim manzo Allah sallama yana ma mata wa'azi ya karantar da su cewa duk matar da ta rasa ƴaƴa guda uku ta rasa ƴaƴa guda uku to ranar gobe alkiyama za su zama sanadiyyar shiga aljanna wata mata ta tambaya ta ce ya ma'aikin Allah ko da biyu manzo Allah sun ce ko da guda biyu akwai ruwa ta zo da koda ɗaya amma ba ta inganta ba kaga wannan yana cikin fa'idoji na me na samun ɗa wanda kuma samun ɗa manufa ce babba daga cikin manufofin yin aure a cikin musulunci fa'ida ta takwas kuma ta ƙarshe ita ce samun ceto ranar gobe alkiyama da 'ya'ya mata za su ma iyayensu idan Allah madaukakin sarki ya azurta mutum da 'ya'ya mata wannan kuma falala ce kawai ta yi wa 'ya'ya mata idan mutum ya zama Allah madaukakin sarki ya azurta shi da 'ya'ya mata biyu uku fa sabara alayhinna yayi juriya wajen kula da su ya tarbiyyantar da su har suka mutu ko kuma ya musu aure za su zama sanadiyyar shiga shi aljanna ranar lahira kuma su zama sanadiyyar kariyarsa daga shiga wuta ba zai shiga wuta ba kaya mata hadisai ga sunan da yawa al-imam al-bukhari ya ambace su a cikin al-adab al-mufrad da yawa da suke tabbatar da mutumin da Allah ya bashi ‘ya'ya mata ya tarbiyyantar da su ya kula da su to ranar gobe al-kiyama Allah madaukakin sarki zai sa su zama sanadiyyar shiga shi aljanna to waɗannan fa'idojin a dunkule su ne manya-manyan fa'idoji da suke ƙarƙashin samun ɗa waɗannan fa'idojin kusan duk wanda bai samu ɗa ba to za ka ce kusan ba zai iya samun waɗannan fa'idojin ba kaga babban manufa ce a shi yin aure ba wanda zai ji waɗannan fa'idojin a ambata musu su sannan kuma ya tsaya yana da hankali ya makansa sage ba akwai malamai da suka rayu ba su yi aure ba balle har su haihu an samu a cikin tabi'ai an samu a cikin manya-manyan malamai irin su al-imam ibn jarir al-tabari irin su al-imam abu ishaq al-shirazi irin su al-imam az-zamakhshari al-mu'tazili irin su ibn taymiya shaykhul islam taymiya irin su al-imam an-nawawi irin su ibn al-khashab al-nahri da makamantansu waɗannan ba su yi aure ba har suka mutu amma suna da hujjoji in ka ɗauki tarihinsu ka kalli irin rayuwar da suka yi da gwagwarmayar da za suka yi in aka ce ka sako rana ɗaya da za a ɗaura musu aure ba a wannan rana gwagwarmayar da suka saba mun gane so da ka su ba hujja ba ne ba za ka ɗauke su a matsayin hujja ba ba za ka ɗauke su a matsayin dalili ba suna da ujiri sai dai ka neman musu ujiri a wajen Allah madaukakin sarki kuma a cikin su ba wanda aka taba jin ya bada fatawar cewa aure bai halatta ba ko kuma aure ba ba ba sai an yi shi ba amma su a rayuwarsu yanayin da suka tsinci kansu bai ba su dama su yi auren ba ujirin da manya-manyan malamai suka ba su kenan babban malami a shi abdul fattah abu gudda rahmatullahi alaihi ya tattaro su guda talatin da biyar maza guda talatin da hudu mace kuma kwara ɗaya karimatul marwaziyya arrawiya li sahih al-bukhari ya tattara su guda talatin da biyar a cikin littafin sai ya sa masa suna al'ulama ul'uzzabu alladina atamu ilma ala jawaj malamai gwagware da suka mutu ba su yi aure ba sun fifita ilimi akan yin aure ya faɗi uzuroran da dalilan da suka sa ba su yi aure ba so da haka ba za ka ba hujja da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine kudwa shine uswa shi Allah ya ce ai koyi da shi manzo Allah sallallahu alaihi yayi aure kuma ya haihu an ga ƴaƴansa ke da ya haifi ƴaƴa guda tara guda bakwai Allah ya bashi ƴaƴa guda hudu mata ya bashi maza guda uku sannan kuma Allah ya faɗi cewa annabawa sun yi aure wa laqad arsalna min qablika rusulan wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun aiki manzanni kafin ka kuma muka sanya suna da aure suna da mata wa zuriya sannan suna da zuriya sun haihu annabi ibrahim salam da tsufansa aka masa bishara haihuwa ya haifi isma'ilu daga baya aka masa bishara ishaq sannan aka ce wa min wara ishaq yaqub shi ma ishaq din zai haifi da sunansa yaqub ga annabawan Allah nan da 'ya'yansu so da kaɗa yana da mahimmanci a musulunci kuma shine malamai suke cewa manufa ta farko ta yin aure samun da abu na biyu ko manufa ta biyu daga cikin manya-manyan manufofi guda tara na yin aure bayan samun da a tahassun min sheba aure na sa mutum ya sa katanga tsakanin shi da shela shedan yana kawo ma matashi barazana yana kawo masa hari ko da yaushe burinsa shine idan ba ka da mata ya biyar da kai hanyar da za ka bi ka biya bukatar ka ta hanyar da Allah bai da ita ba burin shedan kenan hadisin bukhari wata rana sayyiduna usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ya ga sayyidina abdullahi bin mas'ud a lokacin abdullahi bin mas'ud ya fa ya tsufa ya zama da tijo sai yana masa ba'a sai ya ce yabna ummi abd haka ake ce abdullahi bin mas'ud ko ya ce ya abdullahi bin mas'ud ka zo na ga tsufa yana neman ya ragagwabar da kai ka zo mu samu maka wata budurwa ta yi maka allura ka dawo ka zama matashi sai ce kayya ina ai ba ka cin lokacin da kashi na wani sai ce ga dai ɗalibai nan matasa irin su katada ibnu bi'ama tasadusi su ya kamata a yi ma wannan sai ce lokacin muna matasa wata rana manzon sama ya zo tarar da mu a masallaci يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يصرف عليه بالصوم فإنه له وجاء sai muna matasa wata rana kamar suka tada suka tada yanzu ga su nan lokacin muna matasa maza su ne zai tarar da mu a masallaci wa nahnu shababa muna kuruciyar muna matasa annan su mai ce ya ku taron matasa duk wanda yake da ikon yin aure a cikin ku yi aure saboda ne saboda fa'idoji guda biyu fa innahu aghaddu lil basari aure shi ke sa idan mutum ya rinki wancan umarnin da Allah madaukakin sarki ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum mata ma Allah ce kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna an umarce mu cewa mu rinka idanuwan mu kan mu kalli abin da Allah bai yarda da shi ba domin matakin farko na saban Allah shine ido malamai suna cewa al'ainu rasulul qalb kullun ido shine dan sakon zuciya shi yake hango ma zuciya abu ita kuma zuciya ce ta karfafi da wannan abu mai hikima yana cewa kullul fawahish mabdaha min an-nazari wa mu'zamu an-nar lil mustasghar shiran wal mar'u ma dama za 'aynin yuqallibuha fi a'yun al-ghid mawqul ila al-khatari ce duk wani sabon Allah madaukakin sarki da aka fara yin shi in dai na zina ne ko kuma na wani sabon Allah wanda ake yi ta hanyar jinsi to mabdaha minan nazari daga ido ne daga dubi sai ce in baka gane ba mu'zamun nari bil mustaqbal shiran idan ka ji an ce wuta ta ci gari to daga ashana ta fara ko daga dan kyas haka ta fara sai ta girma to haka ido yake sa كم نظرة فتحت في قلب صاحبها فتق السحاب بلا خوف ولا وسع يسر مقلته ما ضر مبجته لا مرحبا بسموم عاد بالضرع kana kallo kana jin daɗi ido na jin daɗi amma kuma kana kashe imaninka to shi yasa sai Allah ya ce kullil mu'mina yaghuddu min absarihim ka ce ma ka ce ma masu imani su rinka idanuwan su daina kallon haram to sai manzo ne ce ya za kai ka daina kallon haram din nan sai ce kai aure fa innahu aghaddu lil basar shi yake rinka idan mutum manzo Allah sallama a hadisi ingantacce ce duk wanda ya ga wani abu a wata mace da ya burge shi falyazhab falyusri ila zawji ya gagga wajen matarsa duk abin da wacce matar ta waje take da shi to matar shi ta gida tana da shi kaga shi aure yana sa ma mutum katanga a tsakanin shi da shedan shedan bai cika samun nasara ga mutumin da ya zama yana da mata ba in dai ta wannan janibin amma wanda bai da mata to shedan zai iya dora shi akan bala'i suna ba da labari a cikin mutanen da suka gabata akwai wani abidi mai bauta a cikin banu isra'il rahibi ne yana zaune a sau ma'arsa baya zuwa ko ina bai taba kallon haram ba shi ke nan sai wani abu zai faru ya faru sai mutanen garin duk za su tafi su bar gari to akwai wata yarinya budurwa matashiya ta kace to ya za a yi da ita ba za a tafi da ita ba sai wani ya bada shara ce a gara ni bincin a bashi ajiyar ta kawai shi da ba a san shi da aikata wani abu bai ma taba sanin wata mace ba a bashi ajiyar ta aka je aka same shi ce to shi kenan yanzu abin da za a yi shine ku gina mata dan ɗakin ta a can gefe ba inda nake ba suka yadda suka gina mata ɗaki aka kai ta can shi kuma kullum duk lokacin da zai bata abinci sai zo sai ya ajiye mata abincin a bakin kofa sai ya samu dutse sai ya jefa sai ta ji alama sai ta fito sai ta ɗauki abincin ta shiga ta je ta ci ran nan sai shedan ya zo mishi ce to kai wannan wace irin wace irin mu'amala ce kake da wata yarinya an baka amana ko fuskar ta ma baka taba gani ba yanzu an sace ta ma to ya zaka ka iya ci ka ba da cigiyar ta ya kamata ta ga fuskar ta mana shikenan sai ya biye ma shedan ya tafi ya je sallama da ita sai ta mutu sai ya ga fuska sai ce ta koma kashe gari sai shaidan ya sake zuwa wasu ya ce ah wai baka san muryar ta ba baka taba jin maganar ta ba ya kamata ko ɗaya tawa ku yi mana su daya sai ya biye ma shaidan sai ya tafi ya je ran nan kawai sai ya abin nan ta zauna ya sunan ki ko sunan ta ma bai sani ba ya tambaye ta sunanta kaga nazaratu fabtisamatun fa salamun fa salamun fa maw'idun fa liqa to ana nan ana nan ana nan dai haka shaitan ya ta riba ta sa a ce bai afka mata wata rana sai ciki ya shiga shaitan ya zo ya same shi ya ce masa to ka bai abun kunya bala'i ya kama ka da baki ɗaya rayuwarka ta lalace yanzu taimakon da zan maka shine fara ɗaya yanzu abin da za a shine ka kashe yarinyar idan ka kashe ta sai a je a samu rami a rufe ta ma haihu duk ba su dawo ba sai ka kashe ta kashe ka ya je ya kama yarinya ya kashe ta kuma ya kashe ɗanta ya samu wani waje can bayan gari ya haƙa rami ya rufe ta ya rufaɗa shikenan bayan kwana biyu bayan wani lokaci mutane suka dawo ana zuwa aka zo aka rami sai shaidan ya zai ce abinda za ka kaje ka ce musu ta musu sai ta mutu sai ya faɗa musu yana kukan kaiya sai ai ta mutu kaza bayan kuntun kawai ana nan ana nan sai wannan sai kwanta ya mafarki sai ya gaya ana nuna masa a mafarki lokacin da wannan rahibi yake auka ma wannan yarinya hadda cikin da ta ɗauka hadda mutuwarta da kashe ta da yi wani ba sai ya mafarki a rana sai a samu mutum kamar ashirin duk sun yi mafarki in sun zo sun haɗu sai su bira suka ce kai wannan mafarkin ba na banza ba ne mu je mu tuhumi rahibin nan kada shi ke shi dai a zai zama shi ma jamilin ajalin shi ke na ya mutu to kaga mutumin da zai zo ya ce shi ba zai yi aure ba to shi dan ya fi kusa da shi a yanzu da za ka ɗauki alƙalin lissafi na masu bincike da bin diddiki na ababen kunya da ake samun a manya-manyan cocina cocina manya-manyan fada-fada miyagun abubuwan da ake ji ko a ƙasanmu ko ba a ƙasanmu ba kare ba zai ci ba su ba su aure amma ko suna biyan buƙatar ta wata hanyar daban wanda su suka santa kaga shedan idan mutum ya aure daga manufar daga cin manufofi manya-manya na yin aure akwai tsara kai daga shedan shi ya sa masu sami ce fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj aure shi ke sa mutum ya rinsa idan sai ne na kallace kallace sannan kuma ya tsara al'aurarsa ba zai je ya sa al'aurarsa inda Allah madaukakin sarki bai yi shi shi yasa daga cikin hikimomin shari'a aka ninka azabar zina ga mutumin da ya taba aure fiye da mutumin da bai taba yi ba wanda bai taba aure ba aka cewa masa bulala dari a zamanin manzon sama wa tadribu amin a kore shi shekara ɗaya ba gari shi ko wanda ya zama muhsani ya taba aure a kashe shi kage hikima ce to wannan manufa ta biyu ce tsara kai daga sheda manufa ta uku tawihun nas saman ma da rai natsuwa da hutun rai mutumin da yake da aure da wanda bai da aure ba dai duka ba sai dai in bai bi ka'idodin shari'a ta yin auren ba amma ma damar ya yi aure irin auren da shari'a ta yi da shi natsuwarsu ba za ta zama ɗaya ba kwakwalwarsu ba za ta zama ɗaya ba tunaninsu ba zai zama ɗaya ba ai Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yace huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha Allah madaukakin sarki shine wanda ya halitta ku daga rai ɗaya annabi Adam alayhi salam wa khalaqa minha zawjaha sannan ya halitta ma wannan rai ɗayan matarsa Hawwa ce me dalili li yaskuna ilaiha saboda ya samu natsuwa idan ya je wajen matar ta idan mutum yi aure ko daga cikin manya manyan manufofin aure akwai samun natsuwa mutum ya samu natsuwa shi ya sa aure ba wasa ba ne aka sa masa ƙa'idoji da dokoki da yadda ake neman sa da matakan da ake bi ba haka nan kawai mutum ya zo ya harbe ba idan yana son ya samu wannan sakina da liyaskuna ilaiha saboda ya samu natsuwa da matar ta malamai suna cewa ulul uzuba yusabbibu jununa mutum ya dade a matsayin gwamnu ta zuru bai yi aure ba yana haifar da hauka malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi a cikin rawdatul muhibbin wa nuzhatul mustaqi ya lissafa mutanen da ake ɗaukar su ba su da hankali yace daga ciki har da mutumin da yake aure ya girma ya girma ya girma bai yi aure ba shekaru sun kai sai mutum ya zama yana samun matsaloli na kwakwalwa mantuwa ta fara shigarsa baya gane abubuwa saurin mushi saurin fada a yi mishi karatu baya ganewa in ɗalibi ne in ɗaliba ce mace a yi mata karatu ba za ta gane ba wannan kuma binciken ya tabbata ka je secondary school ka je yadda ake yi yadda ɗalibai malami na karantarwa ya darasi ya darasi duk ba su gane abin da yake sannan a wata jiha wannan bincike ne da ya tabbata matsaloli da ake samu a ce yara a makaranta guda aljanu suna ta buge su ana musu aure ba wani aljanin da ke ta buge su dama aljanin na rashin aure ne a nan nan kusa kusa an taɓa yin wata principal jarima a wata makaranta haka sai rika tara iyaye in aka ce yarinya aljanu suna bige ta kira iyayen sai su zo ce ki mata aure ana mata aure mukus kaga kaga wannan yana ci Allah ne ya faɗa li yaskuna ilaiha dan ya samu natsuwa ga matan nan tasa sannan kuma Allah ya faɗa cewa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun da daga cikin ayoyin da za ku kalla ku tabbatar da Allah shine Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halitta muku mata daga irin daga cikin litaskunu ilaiha saboda ku samu natsuwa a gare su shi yasa Allah mana kuke zai ce kunna libasul lakum wa antum libasul lahun miji lullubin matarsa ne mata ma lullubin mijinta ne ka kallin ana sanyi ya bango yake maka ya bango yake maka in ana tsananin sanyi to sai Allah ce kunna libasul lakum wa antum libasul lahun shi yasa hariri a cikin mukama da ya zo sai ya wasu baitota ya ce wai wai sanyi ya zo shi ne sai yake cewa yana da bukatu guda bakwai ya ce ja a shita wa indi min hawa ijihi sababun idan qatu an hajatina habata shinnun wa kisun wa kanunun wa ka'su tilan ba'da al-kubabi wa kussun na'imun wa kita yace san ya zo ya kusa ko to da duk wanda bai da mata ya nema yace ja ashita wa indi min hawaidihi sabab yace san ya zo to ina da wasu bukatu guda bakwai saboda shi idan qatu an hajatina habata domin da ruwan sama ya hana mu wasu bukatun mu ba su tabbata ba saboda kullum tsilim tsilim ake ciki to yanzu ruwa ya tafi an shiga tsananin sanyi to dole in yi sanyi tanadin ababe guda bakwai kinnun ina bukatar daki wa kisun sannan in shige ɗakin nan ga wata jaka ta kuɗi kawai sai dai in leƙowa in zamo dubu ɗaya in bada in ci aje a siyo min kaza wa kisu wa kanunun sannan kuma in zama ina da ina da ina da kaskon jin ɗimi kaga yanzu sai ka ce goma kenan wa ka'asu tsilan sannan kuma ga ɗan flat ina cike da ruwan zafi na shan na shan shayi ba'da al-kubadi sannan kuma ga ga ga ga ga ga ga ga abun ga abun gasa nama na kawai sai dai yanko nama in ci gasashi wa kussun na'ibu sannan kuma ina buƙatar mata lafiyayya wacce ta sannan kuma in samu barko kawai shi ke kaga ba sanyi ce shi ne ba haushe yake ce ma ya zagi sanyi amma dan kana da bako kawai baka zagi sanyi ba to kaga shi ne litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha wannan litaskunu ilaiha da za a ce za a yi wata waqfa sai tafsiriya sai a yi lacca akan litaskunu ilaiha nan natsuwa da ake samu idan an yi aure wannan babban manufa ce daga cikin manufofin yin aure yan uwa aurarakin da ake yi da yawa ba a samun wannan sakinar ba akan tsarin addini ake yin su wannan sakinar da ake magana ta ke ka hukuncin Allah ke ka nemi taimakon Allah kafin auren sannan Allah madaukakin sarki zai taimake ka samu wannan sakinar so da ka manufa ta uku kenan samun natsuwa ran mutum ya zama ya yi sanyi a lokacin da ya aure ya fita daga wasu nau'ukan tashin hankali manufa ta hudu ita ce tafrihun nafsi an tadbirin manzi mutum ya zama ya shagalta da abin da zai amfane shi ya bar ma matarsa ta zama ita za ta kula masa da gidansa mutumin da bai da mata ɗalibi ne ko ma'aikaci ko ɗan kasuwa a ce shi zai rika ma kansa komai a lokacin da yake buƙatar wani abu to wani abu ba ba wani abu da zai ci nasara a rayuwar shi yasa suke faɗi suke cewa idan lam yakun fi manzilil mar'i hurratun tudabbiru dha'at masalihu jahl idan a gidan mutum babu wata mace ya amintacciya wacce za ta kula masa da gidansa za a kuma fali hujayarci da al'amuransa da gidansa sun lalace bature yana da wata ka'ida tun tuni karin magana yana cewa duk lokacin da kaga wani mutum da ya ci nasara to a gefensa akwai wata mata wadda ta taimaka masa wannan ba magana bature ba ta aka yi ta musulunci shin nasarar annabi sallallahu alaihi wasallama ta farko manzo sama ya ci nasara ne a tashin farko saboda Allah madaukakin ya azurta shi da matar kirki na na Khadija radiyallahu anha wannan ita ce saboda haka ta fahimci shi annabin Allah ne tun kafin shi ya gane annabin Allah ne shi ya dawo yana zammiluni zammiluni zammiluni inni khashitu ala nafsi kulilli ne kulilli ne ina jin makai na tsoron abin da na gani ban san me zai faru da ni ba tace wallahi lan yu lan yujiyaka Allah abada tace wallahi kamaka Allah ba zai tozarta ka ba innaka latasilu rahima kai da kake sada zumunta wa taqra dhaifa kana daukan nauyin baki wa tasduqu alhaditha gaskiya kake faɗi fa kai ba ka ƙarya ba a san ka da ƙarya ba wa tu'inu ala nawa'ib alhaq sannan kuma duk abubuwa na wahala na gaskiya kana ɗaukan nauyin su sannan wa taqsibul ma'dum wanda ba yi da shi kana ba shi abin da ya kamata a ba shi wanda bai da aikin yi kana samun mushi aikin yi ya za a yi Allah ya tozarta ka akwai alkhairin da Allah zai maka a matsayin sakamako tun a duniya ta kwantar da manzon sama hankali kuma ba ta tsaya nan ba ta ce tashi mu je a ƙara kwantar maka da hankali akwai yayana dan uwana da baban shi da babana ɗan uwan juna ne ibnu ammi haji dan babbanta warqatu ibn nawfal wa kana rajulan wa kana rajulan yaktubu al-injil bi yadi yaktubu al-kitab al-ibrani kirista ne shi ya san kiristanci yana da ilimin annabta to da ka tace ku je aka tafi ta kasa suka tafi da manzon sallama ta ce masa isma min ibni akhika ta ce waraka ka saurari abinda dan dan uwanka zai zai faɗa maka manzon sama ya faɗa mata ya faɗa masa ga abin da ya gani a kokon hira ya ga kaza ya ga kaza sai sai waraka ya girgiza kai sai ya ce a a zaka namusu ladhi nazala ala musa yace ai wannan shine mala'ikan da ya sauka ma annabi musa zaka zama annabi har ya buri ya ci buri ya ce ya laitani fiha jaz'a ina ma dai a lokacin da mutanen ka za su kore ka ina da ƙarfi ina matashi in taimake ka lokacin da za su kore ka manzo sai ce awa muku idiyahu yanzu kora ta ma za a yi shi ai ba wanda zai zo da irin abun da saboda shi ba sai an kore shi illa uziya fa sai an cutar da shi kaga mata kirki kenan ta ɗebi dukiyarta ta bada shi ya sa manzo Allah sallama har ya koma ga Allah ɗan ƙawayenta sai ya ce kawai a yanka tinkiya sai ya ce a aika musu kuma bai yadda a taba ta ba na na Aisha rabbi Allahu anha ana tsira wata rana ta ce ma manzo Allah sallama ka cika yawan ambatan Khadijar nan tuntuna Allah ya musanja maka wadda ta fita manzo sai ce ke wallahi Allah bai musanja mun wadda ta fita ita da ita da ta lullube ni lokacin da mutane suka koye ni ta bani lokacin da mutane suka hana ni ta taimake ni a lokacin da mutane suka cutar da ni nana ki ce ban taba da na sani a rayuwata kamar ranar nan ba tun daga ranar na sa ma kaina ka'ida ba zan taba magana akan nana Khadija ba sai da alkhairi ka ga mata kirki so da ka samun macen kirki na ɗaya daga cikin manufofin aure sai ya zama kai ka shagalta da ababen da za ka zama ka taimaki al'umma ka gina rayuwar mutane matar kuma ta tsare maka gida matar kirki miji zai iya watanni baya nan amma ba zai samu matsala a gidansa ‘ya'yansa za su je makaranta karatun da ake musu na muraja a gida ba zai tsaya ba saboda matar kirki ce kaga duk ita take wannan aiki to sabanin a ce mutum bai da mata ya zai in kai malami ne da rubutu za ka ji ko jajjara littattafai ko shirya muhazara ko kone ko dafa abinci ko dafa ruwan zafi ko ko ko ko ko abin nan ko wanki ko makamancin haka amma mata ka ji za ta maka wannan aiki to kaga yana cin fa'idojin fa'ida ta biyar daga cin abin da manufa ta biyar daga cin manufofin aure ta'alimun nafsi ala hamlil a'ba'i wa takali a cikin yin aure akwai koya ma kai daukan nauyi mun taba magana da wani sociologist malami ne masanin ɗabi'a da zamantakewa ɗan adam ya ce mun ala gafata malam ka taba wani tunani na ce wani tunani ne ya ce ka san dalilin da ya sa shugabanninmu na farko ba su yaudari ƙasan nan ba ba su ci amanar ƙasar nan ba su kai mana waɗannan gine-ginen da har yanzu su ake yanki sun gaza lalace har yanzu ba su lalace ba sai na ce masa a'a sai ce duk ka je ka duba tarihin su ba wanda ya kai shekara ashirin bai aure ba shi sun saba da ɗaukan nauyi tun suna yara nauyi hau kansu so daga suna da tausayi suna ji a ransa amma a nan kasan mun taba wani wanda aka zaɓe shi na ji ko shugaban majalisar wakilai ne sai da ya hau sannan aka ce ya aure katoto katoto ne shi babba sosai sannan sai da ya hau sannan aka ce ya aure kila wasu ku za su tuno yan kwanakin nan ne ba a daɗe ba yan shekaru baya to kage yanzu wannan ne zai yi bai saba ɗaukan nauyin kowa ba bai saba cefane ba bai san ce fa ne ba bai san a ce ba ni ba bai san zai fita a ce masa babu babu babu babu ba kuma ya je kawo bai sani ba to aure na sa mutum ya saba da ɗaukan nauyi ya ciki kuma manzon sama saboda ya karfafi wannan sai ya nuna cewa ciyar da iyali sadaka ne hatta ma taj'aluhu fi kimra'atik har abin da za ka sama matarka a baki sadaka ne lada za ka samu kaga wannan wannan ba ba ba ba ba ba karamin aiki bai iya daukan nauyin mutane ka saba da daukan nauyi ai wani zai iya cewa a shi ya saba da daukan nauyi ba ta wannan hanyar ba shi ne shi ai baba na ya rasu ina yaro ni nake kula da mahaifiyata ire-iren su ba su da yawa a cikin mutane kuma irin wannan nauyin mutum bai jin cewa wani abu ne na tilas a kan shi musamman ya gaina da yayi sai ce suna sai su rika kawowa amma ai matarka ba za ku yi tarayya da wanka akan a cikin ta ba ƴaƴanka ba za ku yi tarayya da wanka ba kai ne kawai suke zira ma ido da safa za a zo wannan ya zo ya ce maka da lissafa ta ce ba manja ba man gyada ba magi babu gishiri ai ma biredin da za a karya da shi ya kare jiya ni ban da ta baya an yi baki jiya madaran ma tuwanci an tuwanci da suka zo suka kara da shan saboda ba a samu abin da aka dafa musu ba yamma ta yi yaro wannan kuma ya zo shi ke sai zai ce baba bin siri na ya kare can wannan da zo ta ce baba an ce a ciyo da gobe wancan zai ce a baba ba ni da rayuke duk shi kaɗai kuma a nan take zai biya ma kowa matsalarsa kowa ya magance mishi matsalar shi kuma ba tare da wani tashin hankali ba to kaga wannan wata tarbiyya ce sai a cikin aure ake samun ta jin cewa in yi ban yi ba to wa zai mutu ai shi yasa suke faɗi suke cewa sau tari idan yaro ya ki neman kuɗi ko ya ki sana'a to haɗa shi da mata shi ne yake cewa ya kwanto kura kaga in ya kwanto kura dole ne mu kafin kuɗi to da ba wanda zai masa kuma ai ba za ba zai yi ka zo gidanka ka zo shi kenan sai ka ce mata ai baka samu ba kullum baka samu ba ya kake son ayi to daga cikin manufofin aure akwai tarbiyyar kai yi ba mutum tarbiyya akan daukan nauyi wannan babban abu ne manufa ta gaba suka ce ila'ul insani ala ma huwa misalu li ba'd lazzati al-akhirah daga cikin manufofin aure aure kamar wani samboki ne kamar yadda masu gidan rediyo suke cewa samboki za a yi wani shiri gobe sai a dan yanko maka taba kalashi na wannan shirin a yanko maka domin a sa maka sha'awar shi ka ji cewa ka kiyaye lokacin domin ka zauna ka kalli shirin in kuma a rediyo ne ka tsaya sai ka saurari shirin to aure wani samfoci ne na abin da za a je a gani a lahira Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani cewa ga matan aljanna nan ga sufofinsu وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة على الجنة أقول ما تندسكي أركاكا ولا أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وعندهم قاصرات الطرف أتراب عربا أترابا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين هذا دما تنع الجنة أكي سفر جامعة وحور إين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون an baka labarin matan aljannan nan ya suke to an kai aure sai ka fahimci yadda matan aljannan can suke amma a matsayin ɗanɗana ne a matsayin ɗanɗana ne ranar sallah ana gobe sallah shi ke nufi aka yayyan aka shiga ginsani aka shiga kaukawa aka haɗo ana tsoye nama shi ke nufi abin ba yara nama daidai ta ce su ɗanɗan ɗana ta ci musamman ƙaramar sallah ce duk manya na azumi ta ce su zo su ɗanɗana ko gishiri ya ji to aure ɗanɗana ne ake maka da matan aljanna cewa ka ji Allah maɗaukakin sarki idan ka bi Allah madaukakin sarki waɗannan matan an ɗanɗana maka ne amma matan da za ka je ka samu a lahira to sun ninninka waɗannan ninkin ba ninkin ba iyaka daga cikin sufofin su ba ta bawali matan ka koce yanzu tana bawali daga cikin sufofin su ba su bayan gida matan ka ta duniya tana bawali tana bayan gida daga cikin sufofin su matan lahira ba su haiba matar ka ta duniya ko tana haiza wata rana sai ka zauna kwana uku ko kwana hudu har kwana biyar wani ma kwana takwas matar shi tana cin haiza kaga duk wannan haka ne to shi yasa malamai suka ce daga cikin manufofin aure a koya maka ka ji kwaɗayin abin da yake lahira shi yasa sai aka ce ka yi aure ka gano daɗin da za a samu na gaske a lahira kan kai wasa da wannan daɗin na gaske wannan daɗin da yankewa ne kuma bayan mai yankewa ne ba cikakken daɗi ba ne domin daɗi ne da yake a lahira akwai wankan jana ba balle haka ce sai an dafa maka ruwan zafi ko ba ruwan zafi a ce da sanyi ko kuma a ce ka kasa yi ma har sai kai kai mama matan aljanna duk ba wannan ba wannan magana sannan ba su bi ba za ka ji wani wari a tare da su ba sannan kuma matan aljanna ba su kallon wani mijin da ba musu mijin su ba kafira su tsarki mazan su kawai suke gani kai matan ko za ta kallo na talabijin har wani sakare yana ba da labari wai da kan shi yake ba da labari ai ni mata ta ba wasan da ta fi so ta gani ba dan wasan da ta fi so kamar wani wawa wai shi yake ba da labari da kanshi wai matan shi ba a ɗan wasan da ta fi so kamar wani shi kuma gashi ai kai ne ɗan wasan babba ta tare kaga shi ne wannan so daga wannan babban manufa ce manufa ta ƙarshe ita ce algina aure na samar da wadata tabbas Allah da kansa ya faɗa wa an tuhul ayama minku wa salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yace wannan ayat tana nuna aure na samar da wadata sannan manzon sama a hadisi sai yace salatatun ala Allah aunu mutum uku Allah yi alƙawarin zai taimake su ba za su ji kunya ba daga cikin su akwai wa annakihu alladhi yuridu bihi al-afafa mutumin da ya aure don ya tsara kansa daga albasha wa Allah ya alƙawarin zai taimake shi sai ya wadata shi ya ci gaba da kula da iyalansa Allah ba zai bashi to zarta ba amma san hadisin da ake gaya wa mutane wani mutum ya zo ya ce talauci ya mushi yawa a zamanin annabi annabi ya ce ka je kai aure ya sake dawowa ya ce talauci ya karu ka je ka kara aure har su uku har su sai da ya aure mata huɗu ko ne ya aure su uku fa asbaha aghna an-nas fil madinati wa fi huwa wadata hadisin ƙarya ne ba hadisin gaske ba ne amma waɗannan su ne maganganun da suka tabbata tabbas aure hanya ce ta samun wadata daga ciki gashi lissafi na farko mutumin da da kuma ma ne bai ji da mai yaje ya nema ba ka lalle ne malalaci idan ya auro ta a gida dole sai mishi kaimi ya fita domin in yana son ya zama mai gida to dole ya kawo cefane cefane shine mai gida ranar da ya zama ba ka iya cefane to ba gida ba kai bane mai gida wani dattijo ya ban labari na kan yawaita ba da wannan labarin kakan shi abin ya faru da shi zama ya daɗi tsakanin dattijan nan da matarsa shi wancan kakan ran nan sai ta ce mai gida ka ga ina yan sana'o'i ina dan kiwon kaji haka a gida da yan zabi to da ka wata alfarma nake son kama ya ce wacce ce alfarmar da zaki nema a duniyar nan ina da iko ba zan iya miki ba sai ta ce so nake ka ɗauke min cefane ka dawo da cefane ni zan rika cefane ya ce za ki iya sai ya ce to shi ke na bar nake ci gaba da cefane ya ban mu mata shi cefane ita za ta rika cefane shi kenan aka yi farko miya miya mai gilashi kwana biyu ana miya mai gilashi rannan kai sai zai fara ganin miya ta fara kasa babu wata yi abinci abincin kai baki ne ba wata yi aka zo rannan aka zo bayan ba wata yi rannan kawai sai abinci ba miyar dai ga ta dai garau garau sai sharifiya ce ba sayyida ba akwai miya sayyida akwai miya sharifiya shi kenan ran nan ya tafi kasuwa ya dawo da yamma sai ya ga yara ciko-ciko a cikin gida wasu na kuka lafiya ai mawa bata mana abinci ba ne ya same ta lafiya la'ayi mai gida yau da gobe nan abin ya kare za yi nan abin kare kajin duk da sun sun ga kare sai ta yankawa wasu sannan kuma dan jalin ma ya kare shi to shi ke nan ba komai shi ya tafi ya je nemo musu dan abincin gaggawa da za a iya ci kamar ka ce ga rogo aka zo aka ci aka kwanta bacci gobe da safe zai tafi sai ya ce mata uwar gida to a saba yadda aka yi ne sai ta ce to ka ga dai abin da ya faru jiya sai ya ja ta ya kamo hannun da sai ce ku shiga ɗaki suka shiga can wadaka sai ya tsaga wani abu sai ta ga tarin kuɗi sai ce duk tukwashi naki duka tukwashi naki sai ta ce waye bani shi alaki ne ce tun ranar da kika ce za ki ɗauke nauyin ce ba ne tun ranar da zan fita abinda na saba ba da sai na je na aji ta ce ai idan kika ce ba ne kika ci gaba da kin zama ke ce mai gida ni kuma na zama gan hangar sarka wannan ce ba shi ne mai gida idan ba na yin shi to ni ba mai gida bane to da ki fashi duk hawan kwanakin da kika kila ce ba nan har da ranar da ba a samu abinci ba na aje ba ki abincin ba to na aje wannan abu da na samu ba da fashi na ki to kaga hanya ta farko ce ita kuma wadata tana samuwa ne daga cikin daga cikin ginshikan samun wadata akwai nema a tsarin Allah madaukakin sarki ba tsarin da Allah kawai shi kenan baka nema ba sai Allah ya baka eh yakan faru a matsayin khariqul lil ada abin da ya saba ma al'ada amma tsari na ubangiji subhanahu wataala shine yana ba wanda ya nema ne in ka fita nema Allah zai baka amma ba zai yi ba shi kenan ka zama kamar yadda ake cewa wai addana tsaka Allah ki shayar da ita ruwa a ba Allah ba shayar da ita yake yi ba ai ba kike shan ruwan ba ana zuba ne don wasu su sha to daga sai ka fita ka nema sannan za ka samu to kaga hanyar wadata ta farko ce sannan na biyu ko zakka ce wani ne kuɗi zai bada a unguwa idan ya san baka da mata to yana jin kashin ya ɗauki wannan zakka ya baka haka ne ko ba ka bane sai ba yi da mata wani yaro ya zai ce mu daga abu kuma da kai ma alhajiwa da magana don Allah wallahi an sa ni a cikin zakar shi amma bana wasu sun je sun sun sare ni a wajen shi sun ce ba ni da mata ya ce a kira sunna ta ce to kai auren kaga wannan kenan ko taimako ne wani zai maka to ya fi jin tausayin a ce kana da iyali fiye da a ce kawai kai sun gulle kaga ta hanyoyin wadata ne wannan ba an ce wani ya dogara a taimake shi ba ne kai hatta bashi idan mai mata ya zo ya ce a bashi bashi an fi saurin a bashi fiye da kai kawai sungul ka zo ka ce a ai abin da zan yi registration ne na makaranta sai ga mutane suna kyashin su baka amma idan ka ce baka da abin da za ka ci a gidanka sai ga Allah ko mantan a baka bashi ma sai a ce an baka kyauta haka ne ko ba ka bane to kaga alhina ce yughnihimullahu min fadli shi yasa ba daidai ba ne zan faɗa a cin mahaji gargaɗi yadda muke wata da dukiya a lokacin aure shi ya zama mutum ya aure makin ya zama auren nan da ya jawo masa zai iya ɗaukar nauyin wasu sai kuma ya jawo ya zama ya rubji ga baki da shagon shi ya ƙare saboda shagalin da aka sha a biki waɗannan yan uwa masu daraja su ne manya-manyan manufofi daga cikin manufofin yin aure a shari'ar musulunci zan lalata su abu na farko samun ɗa shi kuma ɗa samun ɗa na da fa'idoji mun faɗi fa'idoji guda takwas abu na biyu tsara kai daga shida mutumin da ya aure ana fatan ya tsara kansa daga shida abu na uku ko manufa ta uku samun natsuwa da hutawa abu na hudu shine shagalta da yi ma al'umma hidima ka bar ma matarka ta zama ita ce za ta kula maka da gidanka abu na biyar koya ma kai ɗaukar nauyi tun a farkon rayuwa mutumin da ya aure yana da bambancin wanda bai aure wajen iya ɗaukar nauyi abu na shida koya ma rai ya ji ya kwaɗayin abin da Allah ya tanada na matan lahira ya ba Allah maɗaukacin sirri a duniya ta ƙarshe wadata aure na samar da wadata yana zama sanadin samun wadata gaba ta uku ta ƙarshe ita ce wasu gargaɗe-gargaɗe da ya kamata mu makanmu domin waɗannan manufofin su tabbata gargaɗi na farko shine kada ka take ka gina aurenka ba a kan neman zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala ba da kuma neman shawara daga ciki a wajen masana mutanen jinsu duk lokacin da za ka yi aure kai waɗannan abubuwan guda biyu kai istikhara min Allah kai istishara min nas kai istikhara ka nemi Allah zai ba kawai da kaga yarinya shikenan ko kaga wata ta burge ka ba shikenan sai ka ita ce matarka idan ba ita ba sai rijiya rijiyar ma gaba dubu gaba dubu ma ne kwamfamai ka nema ka sa Allah madaukaki ya sa ta zama alkhairi idan ba alkhairi ba ce Allah ya raba ka da ita Allah madaukaki ya baka wata sannan na biyu ka nemi shawara ka nemi shawara wajen mutanen kirki waɗanda suke da khibara suke da gogayya da kwarewa kuma sun san gidan da kake neman aure domin su baka labarin yadda gidan yake yadda mahaifiyarta take yadda babanta yake yadda mu'amalar gidansu take da irin tarbiyyar da aka mata a gidansu wanda yana da tasiri mukan samu wannan kuskuren yayan uwa musamman matasa a wajen neman aure akan yi kuskure tun daga wannan yanayi akwai abin da matasa suke yi na zaɓin magabatansu zaɓin magabata yana ɗaya daga cikin abin da in dai magabatan mutanen kirki ne zaɓin da magabatan ka za su maka cuta ne yana zama alkhairi a gare ka za ka je kai ta gane ganen ka gama gane ganen ka sai ka gama gama gane ganen ka sai ya zama kawai kila magabacin ko mahaifin ko wani abokinsa sai zaɓo maka wata mata wanda za ta zama maka alkhairi a rayuwa kuma kula da wannan gargaɗi na biyu shine kada mu gina neman aure akan ƙa'idoji na kyau kawai ko ƙa'idoji na gida kawai ko ƙa'idoji na wadata manzon sama ya tsoratar da mu akan haka تنكو المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاضطر بذات الدين وإلا تغبت يداك mutane a ɗabi'arsu da Allah ya halicce su sukan kalli mata su kalli wasu abubuwa kuɗi nasu wani idan ya tashi yana son ya kalli mace ya auri mace ce saboda kyanta ta haifa masa 'ya'ya masu kyau kyawawan 'ya'ya jayi in ji bahaushe ko na biyu wasu sukan nemi aure ne su gina akan wadata wata ya gani ta taɓa yan majalisa ko ta ta ko mai ba gwamna shawara ko mai ba shugaban kasa shawara sai ce kai ke sanya aura saboda ya samu wannan kuɗin shi so yake zama mijin hajiya a yi nitabul misyari kullum ya zama kallabi ya ja hula shi abin da yake so kenan ai ta yawo da shi a manya-manyan motoci bai san cefa ne ba kuskure ne wannan babba sannan wani hasabi haku saboda dangantakarta so yake a rika danganta shi a ce ai shi sirkin wane ne duka wannan manzon sama ya tsoratar da mu a game da haka sai ce wasu kuma saboda addini sai ce to kai zaɓin addini ka rabauta da ma'abuciyar addini domin idan akwai addini ba waɗancan uku za a ci gaba da zaman aure lafiya da amma idan akwai waɗancan ba addini ba za a yi aure ba zai tabbata ba za a samu alkhairin da ake nema a ciki saboda haka a gina aure akan addini a gina aure akan kyawawan dabi'u ka nemi addini ka nemi kyawawan dabi'u addini tsara ibada ta Allah kyawawan dabi'u kyautata mu'amala a tsakanin mutane shine fassarar addini alaƙar mutum da ubangijinsa kyawawan dabi'u alaƙar mutum da sauran mutane ya dabi'unsu suke mace ce wannan namiji wannan iyaye su tsaya kuma akan wannan ka'ida gargaɗi na gaba shine nisantar miyagun al'adu a lokacin neman aure da kuma bukukuwa yau wannan musiba ce da ta zama mana ruwan dare kana iya cewa kullum ƙara wani zai ake yi zai kaza zai kaza zai kaza ga sanar wannan ana lissafa musu ba sun iya kasu ba akwai english day akwai french day akwai fulani day akwai kauyawa day akwai abin da waye ga zai wannan musiba ce babba ta shigo cikin mu musiba ce babba an yi malamai a baya da suka rika gargadi akan irin waɗannan abubuwa amma akwai wani babban malami da aka yi shakarni na takwas ibnu arabu ya rubuta littafin akan ka'idojin neman aure a ciki ya kawo maganganu wanda suka yi kamar a zamanin da yake karni na takwas na hijira so da ka nisanci wannan yana daga cin abin da ke cire ma aure albarka waɗannan fitilun da suke faruwa ake tayin wani ƴaƴa ga filin ƴaƴan mage ƴaƴan bera ƴaƴan kuka ƴaƴan kunama ƴaƴan agwagi duk ga su duk waɗannan ƴaƴa ne ba na kirki ba ka sani ka san da ƴaƴan mage suke yi ka san da ƴaƴan bera suke ka san da ƴaƴan kuka suke masu jama kotu jifa ka san yadda agwagwar ƴaƴanta suke girman kai gare su sai su shiga baya su shiga gaba sannan kun san yayan kunama yadda suke akan suke koyan harbi har su kashe ta to su ne irin ƴaƴan da ake haihuwa a yanzu Allah shi kyau yaro dan karami bai fi shekara biyu ba amma in ya kuntuka wata tsiyar sai ka sha mamaki to na kamar mu nisanci waɗannan abubuwa abu na ƙarshe shine mu gina rayuwa aure akan ilimi da kuma bin shari'a idan kana gina rayuwa aurenka akan ilimi mai shari'a ta ce ne shari'a ta hana a nisanta a gidanka to ba za a rika samun matsaloli a cikin rayuwarka ta aure wannan su ne abin da ake bukata sannan kuma miji ba za a ce ya zauna ga baki ɗaya ya zauna ya zama ma'asumi ba ba za ta zama ma'asumi ba su a'a abin da ake bukata shine a tafahum fahimtar juna fahimtar juna al-imam ibn al-jawzi a cikin littafin sa ahkamun nisa ya kawo wata kissa ibn al-arab al-maliki ya kawo a cikin tafsirin sa ahkamul qur'an duka wata rana babban tabi'i الشعبي عامر بن شراحي الشعبي ya gamu da babban alƙali tabi'i shurai ibn al-hari alƙadi ya gamu da shi sai ya ce masa ala gaba ta malam wai me sirrin aurenka sai ya ce yau shekara ta ashirin da matata in taɓa samun matsala da ita shekara ashirin bata taɓa kai na ƙara ba ban taɓa kai ta ƙara ba sai ce a ga wajen zama can mu je mu zauna ka faɗa mun sirrin sirrin ga baki da tafahum mai fahimta ya ce sirrin shine ranar da aka kawo matata da aka kawo min ita na shiga a matsayin ango ne mata sallama ta amsa na kama goshinta ne mata addu'ar da manzon sama ya ce a yi اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه bayan nan na shiga gaba ta dina a baya muka yi raka'a biyu muka yi sallah muka zo na kaddamar da abin da ake kaddamarwa na angwanci mai daɗi ko madara ko kaza ko waye ga sanan dai sai ta ce to dakata ka ga baka san ni ba ban san ka ba dangin ka daban dangi na daban inda kake rayuwa daban inda nake rayuwa daban yanzu gashi Allah ya zo ya haɗa mu ka faɗa mun duk abin da kake so a rayuwa da abin da baka so ni ma zan faɗa maka abin da nake so da abin da ba na so ta lissafa masa ba na son kaza ina son kaza ba na son kaza ina son kaza shi ma ya lissafa mata ya ce to wallahi tallahi ba mu taɓa samun rigima da ita ba sai so ɗaya wa ana laha zalim kuma ni ne na azzalimin ni na cuce ta ya faɗa mata ya ce ba na son kaza su wane makwabtanmu ne ba na son ke hulɗa da su ban yadda da su ba ban yadda ki shiga gidansu ba su wane makwabtanmu ne na yadda da su ki shiga gidansu ciki ya ce to ka ji sirrin zamantakewa aure na da iyali na shekara ashirin cur ba mu taɓa samun matsala da ni da ita ba ke so ɗaya wa ana laha zalim kuma ni na ni ne na zalunce ta ba in ta min laifi ba ni ne wata rana son zuciya ɗan ɗebe ni na ɗan mori ka ji sirrin gabaci da shine attafahum fahimtar juna idan matar ka ta fahimce ka kai ma ka fahimce ta ga dattawa nan da yawa na sun za su bada labari wani datti da zai baka labari ya ce matar ta ta farko da ya aure ta yau shekarunsa hamsin ba ma ashirin ba ba ta taba yaji ba bai taba kai ta kara gidansu ba ita ma ba ta taba kai ta karkar ba ta taba kai shi kara gidansu ba me ya faru attafahum fahimtar juna fahimtar junan nan shi ke haifar da abubuwa da yawa shi ke haifar da juriya shi ke haifar da yafiya shi ke haifar da haƙuri shi ke haifar da taimako da taimakekeniya a tsakanin juna so da haka Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin wannan aure kamar yadda muka yi addu'a a farko Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya sa albarka a cikin wannan aure na ango da amarya Allah madaukakin sarki wanda ba su aure ba Allah ka ba su aure kuma auren ya zama mai albarka Allah ka sanya mu da nake da iyalan Allah ka ci gaba da saukar da alkhairi a cikin gidajenmu Allah madaukakin sarki ka taimake mu wajen tarbiyyar 'ya'yanmu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم